الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس فافسحوا فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أقتال من تحتي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يبقه قولي bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu alhamdulillahi mun sake dawowa ci gaba da wannan karatu na tafsirin alkur'ani mai girma kamar yadda ake gudanarwa a wannan zawaya ta tsamiya mai kaji a wannan gari na nasarawa godal wanda a yau ma Allah sake dawowa da mu mu ci gaba inda muka tsaya inda muna na a cikin wannan sura ta suratul mujadala kuma jiya mun kwana aya ta goma a yau za mu tashi aya ta goma sha ɗaya ta da cewa an karanta ita ayar ajiya to saboda lokaci da yayi to shi yasa sai aka sake dawowa da ita shine inda Allah madaukakin sarki yake cewa ya ayyuhal ladina amanu idza qila lakum tafassahu fil majlisi fafsahu yafsahu Allahu lakum ah wato kamar yadda kuka fara bayani ajiya cewa yadda ainihin al'amari yake wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana ba waɗanda suke sun halarci yakin badar muhimmanci kwarai da gaske a wurin zama a inda yake da haka sai ya zamo yana kulawa da su a duk lokacin da sun ka zo to yana tabbatar da cewa lalle a ba su wuri na gaba-gaba su zauna saboda girmamawa gare su saboda waɗanda suka zo yakin nan na badar suna da matukar girma sosai da matsayi a wurin allah madaukin sarki to shi yasa ya zamo ake ba su wannan kulawa din to aka ce to shi yasa wata rana a wasu daga cikin sun zo wajen zaunawa wanda sun shigo sun iskudu an cika wurin sai suka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sallama ya an samu su sannan sai sun kai kuma sauran duk wanda annan wurin shi ma sallama to ba wurin zauna sai sun koma gehe sun kai tsaitsaye to sai zan malmakiyan a ce su kuma waɗanda azzawanin din ba su muhimmancin da ya dace din a yi kokarin ganin an buɗa a samu su samu su zauna din to sai ya zama ba a buɗa masu wuri su zauna din ba to har manzo Allah sallallahu alaihi sai ya ji bai ji dadin hakan da an kai din ba saboda ba a watan ba su wuri ba wanda har ake cewa ma sai ya zazzabe wasu daga cikin su ya tayar da su ya cewa da Allah ya tashi wancan shi ma tashi wancan sai ya ce su su zauna din to kuma su kuma wanda an ka tada kuma sai ba su ji dadi ba su ma amma kaga inda tun harko dai dan mamatsa da yanka kaga da ba ta da kuwa kuma to wannan aka ce shi yasa aka saukar da ita wannan aya din wasu kuma suka ce a ranar juma'a ne abin ya faru a mutuwa masallacin juma'a kenan wasu kuma suka ce a sabitu min qaisum shammasin ne wato a ka'ida ta yi in zai zaunawa a wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama saboda yana da dan karamcin ji haka kaga sai an yi magana sosai za ji to da haka in manzo Allah sallama zai magana in ya tsaya da nisa kaga ba zai jiya ba to shi kuma saboda haka gaba gaba ya kazannawa saboda duk abin da za a hudi zamo ya ji hadin wanda shine a lokacin da aka saukar da wancan ayar da ubangiji madaukin sarki yake faɗa cewa ya ayyuhal ladina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbada a'malukum wa antum la tash'uruna a lokacin ne sai ya shiga a cikin gida a cikin daki ya zauna yana ta kuka yana ta kuka saboda ganin cewa yanzu gashi an saukar da aya an ce duk wanda yake daga sauti a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk aiki ne na ibada gaba daya ya ruguje bai da lada tai saboda an yi rashin ladabi kina a gaban manzo Allah sallama to sai ya ce kuma ga tunda kaga tun an faɗi bai ji kware sosai kaga irin wannan kaga yanzu magana sai ya daga sauti kware to sai ga shi murya ta haka take ba za a yi kuma to shi addalil ta kama kuka din to sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gabe ganshi ba tunda ka saka an ce dama gaba gaba ka zanna to kaga da zaran an kai ni guda ba ga sai an gane ba ganshi ba to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gabe ganshi ba to sai yake tambaya mi ke faruwa bai ganshi ba sabitu bin qasim bin shammas da aka ce to bari a binciko ajiya da aka binciko gidan sai an ka samu ashi ya shige cikin daki ne yana ta kuka to shine aka ce manzo Allah na kiran shi sallallahu alaihi wasallama to sannan yazo yake cewa yake tambaya ta mi addalilin kai aka sai ya ce to saboda ga aya da an ka sauka manzo Allah ni shi na riga na halaka tunda ni murya ta haka take ban iyawa sai murya ta haka take din sama sama to da haka sai manzo Allah ce a to ai kaga shi ba da shi mutun da lula ce shi gare shi saboda ka ba irin wannan da ake magana ba ana magana ne a zuwa rashin ladabi a gurin ya zama ana daga sauti a gaban manzo Allah to shine ake magana ba a so shi yasa kaga malamai suke cewa yana ɗaya daga cikin duk irin wannan abubuwan da irin abin da ya shafi wurin karatun alqur'ani duk bai kamata ana karatu alqur'ani ana daga sauti wurin ana magana ba saboda ladabi ya kamata a girmama to shine aka ce shi wannan sabit din to zaman da yake gaba gaba ko da ya shigo ranar don an riga an cika wuri can gaba da adadin zanna don an cika to shine wasu sun kaɗan matsa mai ya dan shiga amma kuma sai wasu da dan mace dai misali ba su dan daga su kuma da ya kamata daga ba to rashin daga mai din daidai din ya zauna ya zama wasu dan mace hilin to aka ce shi yasa sai aka saukar da wannan aya din to shine ubangiji madaukin sarki yake ga masu sahabbai din radiyallahu anhum yake ce masu ya ayyuhal ladina amanu yace ya ku waɗanda nayi imani idza qila lakum idza qila lakum idan anka ce maku tafassahu ku yalwata ma'ana ku buda shine tawassahu ku yalwata fil majlisi a wurin zaman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine majlisin nabi sallallahu alaihi wasallama wato wurin nan na zaman manzo Allah sallama awi zikiri ko kuma wurin zama na zikiri hatta ya jilisa man ja'akum in an ka ce ku dan bude hili har wanda ya zo daga baya ya zauna wa fi qira'atin al majalisi wato shine ya zaqi lakum tafassahu fil majalisi a wata qira'a kenan a wata qira'a kuma fil majlisi to shine idan aka ce ku dan buɗa wani ya samu wurin zama a wurin zaman manzo Allah sallama to sai aka ce kuma awai zikiri ko wurin zikiri wato shine sai ya zama misali yanzu kamar irin zikirin juma'a da ake yi ko ko irin zaman wazifa misali duk wuraren na zaman zikiri to saboda haka akwai hili in wani tawo da lalle a yi kokari a dan buɗa sai a zauna ya zamo an cika sahun yadda kamata da'ira ta cika daidai da dace ba ya zamo a zauna warawala ba kuma an yi zaman da hilin da kan raga wurin bai isa wani ya zauna to kamata ya da kaga wani ya taho sai ka yi kokari kai kaɗan buɗa mana kaɗan gurgusa misali in kaga akwai hilin da ya kamata kaɗan gurgusa din ba ka yi zaune ba sai in ya taho ya ce gurgusa mana ba sannan ba haka ya kamata ba amma za ka ga mutane da yawa wani lokaci a ta fama wani lokaci dan agaji ma ne zai yi magana masallacin juma'a wajen gyaran sahu zai dan ce mu wani Allah dan ga dan hiliya dan gani ya ce don Allah ya dan gurgusa amma sai ga mutum kaga yana wani ko ya kirgusa gaba ɗaya ko kuma dai yana gurgusa amma yana wani ɓata saboda shi ya ji an takura shi misali kuma alhali akwai hilin wanda zai dan gurgusa misali don a dan samu inda wani zai zauna haɗin to kaga duk yana ya shiga nan wurin idan kila kun tafassahu fafsahu gogo in an ce ku dan buɗa to ya kamata ku buɗa kaga dan agaji kun ji kuma ashe akwai ayar da aikin ku a masallaci aka so lalle a baku haɗin kai gare shi ya zama ana bada kula tun da ku da ma kokarin agaji ya za a yi a daidaita sahu kuma ya za a yi sahun ya haɗo da ya kamata kar a yi sahu amma warawar hakan nan duk ya wawware abin da ake bukata ya zama sahun daidai gwargwado ya haɗe ba a bi shi fili daban-daban ba tsakanin wancan a samu hili tsakanin wancan a samu a su kokarin da suka yi dama kenan to saboda haka ya kamata a ce idan irin wannan ta kama to an kaɗan ce mutum ya gurgusa don saboda an ga akwai hilin da ya kamata wanga ya matsa wanga ya matsa dan ƙara samun wani hili don wani ya ƙara shigowa ciki ya zauna to ya kamata a rage gurgusawa din mutum ya daina nuna damuwa da wai shi bai ji daɗi ba saboda wani ɗan agaji ya ce ya ɗan gurgusa domin gyara sahu saboda haka wannan yana daga ciki cewa a buɗa din kaga an ka ce majalisa da an ka ce awai zikir din nan ne to duk sun kunshi wurare da yawa to da ita kanta sallar juma'a da ai azzikir ce ko tun da alqur'ani abinda Allah yake faɗa cewa ya ayyuhal ladzina amanu idza nudiya lis salati min yawmil jumu'ati fas'au ila zikrillahi wannan zikrullahi din sallar juma'a da ake nufi kaga ita ma zikrullahi din ce ashe kaga kenan da an ka ce awai zikir din ta shiga shi masjidin ko da wurin zikiri ko kuma kamar yadda na bada misalin kila da'ira shi halka ce wasu kai domin yin zikiri da sauransu haka to in wani ya zo mana sai a buɗa mai shi ma sai ya shiga haka ake yi to shine cewa a buɗa a watan a yalwata a wurin zaman inda ake ambaton Allah madaukin sarki sannan sai ya ce fafsa huto ku buɗa ɗin in kun ka haka nan kuma ya fsahi Allahu lakum Allah zai yalwata gare ku kuma fil jannati a aljanna kaga kenan hadda tukuci Allah zai bawa ya an ce ka gurgusa ka dan wani samu wurin da zai zaunawa to wai in kai haka nan din Allah ya ce kuma zai kai ma zai yalwata maka kai ma aljanna din to kuma kaga ba wanda bai cewa kuma bai so aljanna hasali ma ɗan mutum mai zuwa sallar juma'a ne ko da yazo dan ai abin da yake yasa yake zuwa yana zuwa ne domin tunanin wacin ya aikin da ya dace ya bada farilla da Allah ya dora mashi don ya samu shiga aljanna din to kaga ashe tunda an ka ce haka nan kuma gashi an ƙara gaya maka cewa in ma kai wannan aikin ko ma Allah ce zai yarwata maka to saboda haka yana da kyau a ba wannan kula kwarai da gaske muna fata Allah ya samu dace to shine yace sannan bayan wannan kuma idza qilan shuzu idan an ka ce wa idza qilan shuzu idan an ka ce ku buda ku dad ku tashi shine qumu ila salati idan an ce ku tashi zuwa ga sallah wa ghairiha da wannan ta ita sallah din min al khairati na ayyuka na alkhairi to fan shizu ku tashi din ku je ku yi wafi kira'atin a cikin wata kira'a bi zammi shini da yamma wannan shine din ruwa sai ka ce fanshuzu malwakin fanshi fanshu sai akan ta daka din fihi ma a cikin wadannan gaurarin guda biyu din wanga na farkon kenan misali wai za kilan shu zu da kuma fanshu zu to shine ce ana karanta ko ka ce fanshi zu kama shine wasa ne kasa ko kuma kai mashi ruhu ado ana karantawa da haka din to shine yace don haka idan aka ce ku yalwata din to ku je ku buɗa watan ko ku daga da a tashi a je sallah din yarfa'i Allahu alladhina amanu minkum Allah madaukin sarki yana daga daraja waɗanda suka yi imani daga cikin ku bi da'ati da yin biyayya ga Allah fi zalika a cikin wannan umarni da Allah ya bayar din wa yarfa'i alladhina utul ilma kuma yana daga darajar waɗanda an ka ba ilimi darajatin da darajoja masu yawa fil jannati a aljanna wallahu bima ta'maluna khabirun Allah masani ne da abin da kuke aikatawa a nan ubangiji madaukin sarki kaga bayan ya yi bayani akan cewa idan mutum ya zo wani wuri inda ake gabatar da wani abu kina da kairi in akwai hili shi a matsadin a zauna in kuma ba fili babu damuwa kuma mutum ba sai ya tsallaka mutane kuma ya sa dole sai an gurgusa mashi ba domin abinda malamai suke magana in kaddi ba a nan domin aya ta karantar da mu manzo Allah sallama kuma koyar da mu din ashe nan ba laifi bane kai na farko dai kai da ka taho din ka isko wurin ya cika to ka dan tsaya gehe din misali kaga ai haka nan aka ce wadansu sun kai sabon ko sai sun ka tsaya ba su ne sun ka taho ba hili ba sun ka kutsa sun ka ce dole sai an matsa musu ba dai kenan na biyu kuma sai an ka ce to ashe kaga kenan in kaga wani ya taho da irin wannan kai kuma kaga ya dan diddi ba ya ga bai ga inda zana ba ya dan koma gehe din ya tsaye to abin da ya kamata kamata ya kai bakin iya kokarinka kai kuma sai ka dan matsa din don ya samu wurin da zai zauna wani na biyu kenan na uku kuma an ka ce ashe babu laifi wanda a shugaban wurin shugaban zaman idan ya gaba wanda ya gurgusa yana da damar da in ya ga wanda ya cancanta da a ce ya tashi don gina ma ga wani wanda ya taho mai muhimmanci wanda yake babba to ashe ba laifi bane da yawan nan amma dai kai da kanka din dai ka ce wani tashi in zanna to shine manzo Allah sallama ya hana wannan ka zo kai tsaye kana izuwa sai dai ka sa wani ka ce dole sai ya tashi ya baka wuri ka zauna to manzo Allah sallama ya hada wannan ya ce bai kamata mutum ya yi irin wannan din ba ya ce wani ya tashi kuma shi ya zauna a wannan guri din ba saboda haka ya zo a hadisin da manzo sama ya wannan bayani din to don haka wato kaga nan abin da muke su magano kenan da a takaice idan wanda a shugaba wani ya ce wane ya tashi don wane ya zauna wannan babu laifi gare shi kai kuma kai da kanka ma don girmamawa amma babu laifi sai kaga wani ya zo wanda kana ganin matsayin shi ya cancanta sai ka tashi ka bashi wuri sai ka tashi da kanka ka bashi wuri kuma wannan babu komai shi ma kai kaga kai abin da ake ce malalabi wurin wanda kuma ana so haka din to wannan ne ya duk babu laifi gare su amma dai kai da ka zo din ka ce wani tashi inda in zanna to shine ba za a yi ba kamar yadda bayani gabata din yadda manzo Allah din sallallahu alaihi ya faɗa cewa gar mutun ya tayi wala yaqiman ahadukum akahu kar mutun ya tayar da wani ɗaya daga ciki kaɗayan ku daga ciki ya tayar da wani daga wurin wani zama to shi kuma ya zo ya zauna a cikin shi to shine ake magana din la yaqiman ahadukum ar-rajula min majlisihi summa yajlisu fihi kada mutun ya tayar da wani ɗaya daga wurin zaman shi wai shi kuma ya to ya zauna a gurin walakin tafassahu wa tawassa'u sai dai ku buda sai a yalwata don dai a samu inda za a zauna wa din to wannan kenan to sannan sai a ce Allah madaukakin ce wa idza qilan shuzu anan kaga sai aka fassara shi da cewa qumu ila salati watan shine ku tashi zuwa ga sallah ah saboda zai kuma iya dauka ya kasance daga ga wata kalma can wanzur ila izami kayfa nunshizuha a can cikin suratul baqara to kaga ana magana ne da jakin uzairu da ake cewa ya kalla ya gani yaya za mu daga kasan nashi da komai nashi ga an tayar da shi yanzu yanzu sai aka manta kalmar kaifan nun shizuha in ka kula ai kalmar ita ce ganin fan shizu to sai aka ce daga kalmar dagawa ne ma'ana ya ku in wani shigo to ku dan daga sai a dan tashi al'amman matsa sai wani ya samu wurin zaunawa din kuma an ce zai yi din dai wannan din dai kamar yadda aka fasara cewa kuma ila salati saboda wasu ne suna yin kasala gashi an yi kiran sallah ya kamata a zo a yi sallah sai su yi kasala a kitashi a zo a yi sallah din cikin lokacin da ya dace din to shine an ce a a ai da zarar lokaci yana sallah to lalle ku tashi zuwa ga sallah din nan ne ba tare da wani jikiri ba da aka ce wa gairi ha da kuma waninta na wato cewa na sauran abubuwa kenan na na ainihin ayyuka na alkhairi to shine kamar irin jihadi haka da sauran da wasu abubuwa da ya kamata a ce mutum yana gaba gaba wajen yasu na ayyuka na alkhairi to gan mutum ya tsaya a baya to dai wannan ayatu ta kunsa anan din cewa wai zakilan shi kan shi zu in an ce ku tashi ku je ku zabar ga wani aiki na alkhairi to ku tashi ku je din yarfa'illahu alladhina amanu minkum sai Allah ya ce Allah yana daga wadanda sun kai imani daga cikin ku bi ta'ati da yin biyayya fi zalika cikin wannan umarnin sannan sai kuma aka ce wa yarfa'il ladina utul ilma kuma Allah yana daga darajar waɗanda an ka ba ilimi din nan darajatin a wajen daraja yana daga su anan kaga adafi ne akan wancan din yarfa'illahu alladhina amanu sai an kai adafin shi kuma walladhina utul ilma malamai suka ce kaga shi ya zama kenan adaful khasi alal ami kenan domin inda ba da aka so a ware su masu ilimin a gwada suna da wani matsayi na daban ba to ai ba za a dawo da su a sake wani adafi kuma a ce wallazina utul ilma ba domin da an ka ce yarfa'illahu allazina amanu minkum to ai su ma sun shiga cikin allazina amanu ba sai an maimaita ba to me yasa an ka maimaita su an ka ware su daban an ka ambata wai saboda girmama gare su da sanin kuma sha'anin ilimi girma gare shi wanda shi yake ce ma'azaful khasi alal ami kamar yadda ya zo kaga kamar can inda ubangiji baraki suke ki faɗa cewa watan tanazzalul mala'ikatu sai ce wa ruhu fiha mala'iku suke sauka a cikin daren lailatul qadri sai an ga ce hadda mala'ika jibrilu to anan kaga da an ga ce mala'iku suke sauka to shi cikin mai cikin me yake cikin mala'iku yake kaga sai a fata bakin namurin ko ba sai an ce wa ruhu ba tunda shi ma mala'ika ne yana ciki to amma don a gwada shi matsayi ne ne da girma ga sai an ga ce wa ruhu fiya hadda mala'ika kaga sai ya zamo an yi adabul khasiki na al'ami don mi saboda girmamawa da gwarin daraja ta ne shi mala'ika jibril to aka ce shi ma nan gurin iri ne ne an kai din sai an ka ware su malamai din masu ilimi saboda shi sha'anin na ilimi da ma al'amari ne wanda yake mai girma kuma mun sani abu ne wanda Allah madauki saki ya wajabta wanda wajibi ne ma'ana ilimin da wajibi abin da ake nufi shine ilimi na wajibi wanda ya shafi sanin abin da an na farillan mutum ya za ka yi alwallah ya za ka yi sallah tsalki sallah da sauran abubuwa na ibada azumi da sauransu mutum ya baki iya kokari ne wajen kokarin ganin ya samu menene hukunce hukuncen su ya ake yi din waɗannan su a farilla amma a ce kuma dole dole sai ka zan babban malami kai ne masanin tafsiri masanin hadisi masanin fiqh masanin kaza to ba a wajen ma wannan dole sai ka zama kanan ba amma dai in ka zama da ana so gani dai ana so ka zama din bai ba so ba amma dai ba a wajauta ma an ka ce dole ba amma wanda a dole gare ka shine ka san farilla ainin ka shi zaka ji mai azai yake cewa awwal ma yajibu ala al-mukallafi tasbihu imani summa ma'rifatu ma yuslihu bihi fard ainihi sannan mutum ya san abin da zai gyara farilla ainin shi shi ne sai ba da misali yace ka ahkamis salati ka kama hukunci hukunci sallah ai sallah wajibi ce kuma dole kowa yi ba wani mutum guda wanda Allah ya ware ya ce shi wani ko bai sallah ba an dauke mai ba kowa an gace sai yayi kuma kowa da kai ne ya ga so yayi komai kudin mutum komai mulki ne ba a yadda ya tawaye ce to wani mai jin ganawa zaka masallah azhar ba ya biya ba komai kudin nashi ko ba a so shi aka so sai yayi da kanshi shi yasa ya ce ka kame salati din to kaga tunda ko dole kai dole sai kai da kanka ashe dole ne ka ce ka nemi ya zaka yi sallah kina sai ce ka kame salati wasu ya mai ko da azumi ka gani shi ma azumi dole sai kai da kanka komi isan mutum komi mulki ne ba a yadda ba ya ce zai ba wani kudi wai shi zai tayye bashi wannan azumi ba a shi dai aka sosiya da kanshi to kaga ashe wato waɗannan ne abubuwa da waɗanda Allah fallanta to shine aka ce nan shi addoli shi na sanin ilimin kuma kaga ai don ubangiji ba dauke zai gwada mana lalle neman ilimin nan ne abu ne wanda yake wajibi wahayi na farko wanda an ka fara sabakarwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in ka kula abinda Allah ya umarce shi karatu ce ba ikra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min 'alaq ikra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam kaga ikra an ka fara cewa manzo Allah kai karatu shi awahayin farko gaba dai alqur'ani zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to amma cewa da karatu ka fara buɗe shi kuma yanzu kai sai ka ƙi ɗan yin ƙoƙari ka ɗan sa abin da za ka san na addini kuma ka ce lahira ka ce ma Allah ƙila kasuwancin kai abba ka samu damar zuwa makaranta ba ku to kaga abinda yake haka farko kaga shi wajibi ne a ce mutum ya nemi ilimi ne kuma kaga gashi nan Allah madaukakin sarki bai umarci manzo Allah sallama da cewa ya roki Allah ƙarin wani abun duniya ba ko ya ce bashi dukiya ko ya bashi kaza ko a'a duk Allah bai umarci shi da wannan ba amma ya umarce shi cewa ya nemi ƙarin ilimi wa qul rabbi zidni ilma haka Allah yake faɗa manzo Allah ka rika faɗin cewa Allah ka ƙara mana ilimi manzo Allah ne mai wannan tare ilimin nan fa wanda adda ilmul awwalin wal akhirin amma sai ka shi yake cewa Allah ka ƙara mana ilimi to ina da munan da ba mu san komai ba mutum mai kwanci shiki ne ko kuma mutum yanzu yana to roƙo yana takama muni manyan malamai saboda haka dole a gewa dole a mura kaza kuskure ne ba haka bane ilimi gewa faɗi gare shi manzo Allah yanzu kashin shi da kai yana roƙo Allah ƙara mana ilimi wai kaga har yanzu kenan na ganin kenan har yanzu ilimin nashi akwai saura ma'ana tare da cewa shine duk malamin duk duniya gaba ɗaya kaf ɗinta baki ɗaya amma duk da haka gashi yana neman ki kara mashi ilimin don a gwada maka girman ilimi abu ne mai fadin gaske ga manzo Allah ma roƙo ne yake yi to kai me yasa ba za ka roki Allah kai ma baka ilimin ba haka shi ma in ka diba za ka ga duk dai ayoyi da yawa alkurani wanda ubangiji wa dake zikiri ya nuna muna muhimmanci da girma na ilimin nan ne za ka ga ko annabi adamu alayhi salatu wassalamu da shi da mala'iku inda Allah ya gwada bambancin girman shi sama da mala'iku ai da ilimi ne tunda aka halice annabi adamu ai kaga daga shekaru su tsohi annabi adamu shekaru masu yawa kwarai kuma sun ka tsohe shi din amma yanzu lokaci guda Allah ya halice shi me yasa ya Allah ba shi matsayi da girma har yace duk ai mai sujuda gaba daya gaishe shi saboda malamin ya fi su karatu sai Allah bai kalli shekarun su ba a sai aka kalli girman ilimin kaga da wannan za ka gano kuskure mai daukar girman shekaru sama da girma na ilimi kuskure ne ba dan karami ba don gashi nan da karar ya buka gaba tun darasi ne na alkurani gashi an gwada mala'iku girman ilimi ya fi girman shekaru muhimmanci da girma su duk shekaru nasu an kace su aje su durƙusa su gaishe shi saboda ya fi su ilimi tunda Allah ya gaya masa wa allama adama asma kullaha thumma aradahu adama malaikati fa qala anbi'uni bi asma'i haula in kuntum sadiqin karshe dai yace wa allama adama asma wanda karshe dai annabi adama ne duk ya ba su labari wadda abuwa kaza kaza to shi addini ko sai Allah ya ce usjudu li adama fa sajadu gaba da sun kai sujuda wa ya kiya kawai sai shi dan yace shi kan ba zai yi ba me ya hujja tai shi ya yi annabi adamu annabi adamu saboda shi yana ganin cewa tsohe shi da shekaru da yawa yan ibada kace sun su kuma sunan shekaru suna ninta ya za a yanzu da yin wani yanzu lokaci guda kuma a bashi matsayi da girma sama da shiya kuma a ce rukusa ga gaishe shi ya ga cewa shi wannan matsayi ne ya wuce wannan to kaga shi yasa ban yake da hatsari ko jikan ka ne sai ya zama Allah ya bashi wani fanni na ilimi ya kamata ka mutunta shi jika an gane ko jika ko taba kunninka ne da ba wace yake taba kunninka ko shine saboda sha'anin ilimi girma ga shi a wurin Allah to ko taba kunninka ne Allah ba shi ne ma shi matsayin da Allah ya ba shi da ilimin nan mana kai ma ba ba hausa baka naka zai misali an gane don ba na kaza misali don ka don ka girma shi ba amma kila ma sai ya rika jin kunyarka tunda da yawa wani lokaci in ka haɗu da wanda da ciji kwarai game da kai don yana ganin wata kima gare ka kuna gaisa da duka sai ka kunya ka kaji ba sai mutum yana jin malamin misali abun ta ba da zanen kana so a sai na gwada mai shi ba kowa ba ni abu baka shekaru aka zaka wannan kaga sai ma girman naka gaba ɗaya sai zubi gaba ɗaya daji kuma sai jahilci mutum sai hito ga gidi karara sai a gano ashe mutum bai ma san mi addu'a Allah cikin sha'anin ilimi ba ko jikan ka ne ya fi ka ilimi to dole ne ka mutunta shi din don gashi wannan ne shine abin da Allah ya koyar da mu don nan Allah ne so gwada mana girma ne da daraja na ilimi fa don gar mu dauki abin da wasa kaga ashe in mutum na neman yasu shi ma ya samu girma me ya kamata kenan shi ma zai yi ilimin to sai samu girma a wurin Allah inda yayi don Allah din sai samu girma a wurin Allah duniya da lahira kuma zai same shi din to saboda haka ga da wannan ne ne Allah ya gwada bambancin matsayin annabi Adamu da shi da sauran mala'iku ƙarshe kuma sun ka sallama su kuma sun kai biyayya kaga wannan shi zai gwada mana ashe ko jikan naka ne ka gani Allah ya daga shi ba shi ilimin da kai baka da shiya ka sallama kawai ka bi shi sai a ci gaba da haka addini kawai ka bawa da mala'iku sun kai in kuma kace a ajaza ne to ka zama shedan saboda shedan haka ne yayi kuma ta halakar da shiya sai gashi ƙarshe aka tsine mai yanzu duk yaron zai fara koyon karatu sadda yaro zai fara zuwa makaranta fara koyon karatu shedan za a ce fara koyon ya fara koyon wanda aka tsine mai shedan don abin da za a fara koyon a'udhu billahi minash shaitani za a fara mai gogo kaga koyon fara tsine mai shedan za a fara mashi da shi ya tun tashin farko me ya ja mai haka nan kuma girman kai bai yadda da wanda Allah ya ba matsayin da shi bai da shi ba ba zai girma shi din ba ba zai mutunta shi ba sai ya zama haka to kaga duk wanda ya san me yake yi kike da hankali kuma wanda ya zamo don Allah ya kalamarin shi ba zai so wannan ta faru gare shi ba to da haka wannan shine doka duk wanda Allah ya bashi to ka bashi matsayin da Allah ya bashi din ne danka ne jikanka ne kaninka ne in ma wanda abba ne gare ka ko dai ya kake da shi ya to ya zama daidai gwargwaro ka bashi wannan matsayin in ka bashi matsayin ba faɗuwa ne gare ka kuma ka samu daraja a wurin Allah in ka yi girman kan kuma shi Allah ya sa abinda ka ɓoye cikin zuciya kaɗai ƙarshe kaskanta za a don ba malamai suna cewa man takabbara a zallahu lahu duk wanda ya girman kai dama ƙarshe kaskanta shi Allah zai me a girman kai wai abin da Allah ya kake yadda da shi ya shine girman kai amma da Allah ya abu ka sallama kai yadda shi kenan an hika ka yadda an hika shi kenan kurum to sai mi ai ba ka rago da komai ba to saboda haka wannan kaga yana da gaskiya abin da yake gwada mana muhimmancin ilimi ban gwadin bambanci annabi Adamu da shi da sauran mala'iku ta hanyar ilimi din sannan kaga in muka duba zamu ga shi yasa kaga aki cewa annabi Sulaimanu alayhi salatu wasalamu wato zabi an ka bashi ya zabe guda me ya kaso Allah ya bashi zabi ya zabe guda ga ciki ko da ya zabi ilimi ko mulki ma'ana ya zabi wanda ya kaso ciki ilimi ko mulki to shi kuma sai ya zabe ilimi to sanadi hakan sai kuma Allah ya hada mashi hada gaba ɗaya da hada mulkin duk an gama mashi gaba don a gwada maka cewa to ashe ilimin shi a komi kuma shi yasa kaga duka dai manzo Allah sallama ya bayani akan cewa neman ilimin nan dai wanda an na sanin abin da yake na farilla ga mutum wajibi ne dalabal ilmi faridatun ala kulli muslimin neman ilimi farilla ne ga kowane musulmi dole mutum ya san abin da zai bauta ma Allah da shiya kuma kaga yake faɗa cewa ma wanda ya fi kowa khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu wanda ya fi ku to wanda ya san alqur'ani bayan ya san alqur'ani kuma sai ya sanar da alqur'ani ma'ana ya koyar da alqur'ani bayan ya san shi to shi ya fi kowa wani hadisin kuma yana magana akan fahimta na addini na fiqh kenan yake cewa watan a duk wanda shi watan man yuridullahu bihi khairan yufaqihu fi dini duk wanda Allah yake nufin alkhairi gare shi to zai fahimtar da shi labarin addini to kaga ashe kenan duk wanda ka gani Allah ya ba wani abu na ilimi to lalle ko Allah rasulullahi da ahiri matukar da yana aiki da ilimin amma matsala kawai guda shine rashin aiki da ilimin kawai kaji hadari kuma ka sani lalle abun ba daidai bane amma kuma saboda bin sun zuciyarka da wani bin ra'ayi naka dole zai sai kayi wannan abin ko da ka san ba daidai din bane to nan kam kuma an samu wata babban matsala ba karawa ba dan shi sake cewa mal ilmu illa al amalu bihi ba komai ne aka ce mai ilimi ba ko can sai yin aiki da shi ya to in ka tara shi din karshe baka yi aikin da shi ba to zai zama irin rashin rashin shi ma ba jahili bane tunda kaga suna daga cikin manyan masu bauta ga Allah suna cikin masu karatu yana da ilimi sosai din amma karshe me ya jawo mai musiba kuma rashin aiki da ilimi sai gashi ya kaskanta ya wadakanta din duk girman nashi din ka kosa wanda aka cewa tare da mala'iku yake ibada yana bauta ai matsayin ya kai girma kuma shekaru da yawa an kai ana yi amma yanzu lokaci guda saboda rashin aiki da ilimin nashin sai gashi ya kaskanta ya wadakanta din a shi kaga menene a gaba to shine aiki da ilimin bayan an karatu kiran baka shi ilimin shine wanda yake wajibi kuma shine wanda yake yana gaba da komi shi yasa kaga maulama shehu ibrahim iyas radiyallahu anhu littafi masu kutum ya rubuta domin ya zaburar da mu ya kwadaitar da mu ya sa mu lalle mu taimaki karatu sunan littafin shine tafsiratul anami fi anna al-ilma huwa al-imam wai ma'ana shine haska kama mutanen duniya gaba ɗaya bisa ga san cewa ilimi shi a shugaba cikin komi wannan ya ta kawo maganganu na ayoyin alkur'ani da hadisan manzo Allah sallama da kuma afar na sahabbai da kuma karin magana na larabawa akan nuna girma da cewa ilimi shi asama da komi wanda haddu ya ta bayani ma musamman ya ta bayani akan mukaddima tai akan cewa dalilin da yasa ya mai rubuta wannan littafin saboda ƴaƴan shehunai da manyan malamai waɗanda ba su da ilimi irin na iyayen nasu kuma ba su da aiki mai kyau irin na iyayen nasu amma su suka yi dole sai an masu biyayya an girma masu an ba su matsayi irin na uwayen nasu ya ce saboda su yi rubuta littafin subhanallah kaga duk abin da za mu nema mu Allah rigya ya duk mana da shi ciki duk wani abin da za ya kawo mana matsala cikin gidanmu duk Allah rigya ya kawo mana shi mana da shi ya duk malaman namu sun rigya sun ware mu wanga wai ma'ana kakka dauka ni dan gidan shehu wani ne ni ya don haka kuma amma ga ni ban da ilimi irin na shehun baban nawa kuma ban da aiki na kwarai irin nashi wai kuma dole sai an bani matsayi irin nashi to shehu yace saboda su da fada da gare su waɗannan ɗayan shi yasa rubuta littafin littafin yana da yawa haka ba kuma yana da muhimmanci kwarai da gaske wanda ya kamata a ce aka san shi don in mutum ya san shi to lalle zai gano ashe ashe mutum ya rika kuri ni ne wane ko ni dan dan wane ba tare da yana da ilimi kuma da aiki na kwarai ba to ashe hauka ne yake bai ma sani ba to saboda haka lalle wajibi ne mu lura kwarai da gaske mu ba shi ainihin ilimin muhimmanci mu ba shi matsayin da Allah ya ba shi da girmamawa din wanda in mutum ma ilimi hidima to insha Allah da waya kuma Allah ya kyale shi hakan kamar ilimi hidima kuma Allah ya baka hakan yana da wahala shi yasa kaga gabata suke ta bakin iya kokarin su wajen yin hidima cikin sha'anin ilimi kaga idan mutum yana almajirantaka ko yana dalibta ga malami duk wani aiki na gona ne na ibar ruwan gidan shi ne na abubuwa wanke wanke ne share share duka ga sunan dai duk a ta hidima wai saboda dai albarka don a samu ilimi din in hidima ce ta duke kuma ga tana haka nan a ɗauko a sai ta abinci ne misali ga tun da kana ganin a lokacin shekarun da suka gabata irin yadda bayan Allah suke ba ilimi hidimkun wannan kulawa kuma kana ganin ai abin da bambanci ko domin a da yanzu misali zaurukan da aka yin karatu na ilimi a suna da yawa sosai da gaske amma yanzu to guda nawa za ka samu duk inda an ka ce wani malamin ya wuce sai an yi sa'a ne ka isko cikin gidan an samu wani ɗin wanda zai iya riƙe wurin sai ka isko abin ya riga ja da baya to su magabatan sun ba abin muhimmanci kuma suna mai hidima da taddaci tun daga da aka gaza ga malamin da yake karantarwa shin yaran da yake karantarwa almajirai masu alluna ko kuwa manyan mutane ne masu zuwa da littafai na masu karatu to za ka ga gaba ɗai shi in an ka ce damana ta yi lokacin noma gona shi ba shi zai ce duk a gona ya nomi gona ta da kai ne ba duk gayya za su yi gaba ɗaya ta yi a nomi gona ta shi in sun ka nomi mai ita kuma ba noma guda shi kenan kuma sai ba ɗaya ba a'a kuma in wani noma ya ƙara isa ya cancanta a ƙara kuma a koma a sake haɗuwa za su yi har yanzu su sake koma duk a nomin kuma in kayan gona kuma sun ka kai shi ma za su je kuma a sake yin gayya duk a tai a cirki a kawo mashi gida yan akwai bukata kuma ƙara wani gyaran na aiki kuma kuma za a ci gaba da har sai an gama aikin gona nan gaba ɗaya kaf an ɗebe komi sannan bayan sun gama kuma sannan kuma kowa ya kawo nashi dan ma na zakka akalla kai isko malami ba nashi da noma ba kawai na zakka ɗaya ma na iya samun kusan da mai ɗari biyu misali ko ɗari da hamsin misali to da Allah me zai hana zaɗa karatu ba ka kautawa to ba a cina nan ciya ba ta yi tsama gida fa to kagu ga ai kaga in kun kama yara sai inda mai kare ta shi kenan karatu sai dai in sun gaji tun da bai tunanin cewa yau ina gudun yau kuma ban ce kasuwa da ce na samu da abincin da za a yi gida na ba tsaba ga wanda ya noma kun ka gyara mai kuma kun kawo mai zakka mai yawa wanda ya tabbatar da akwai abinci available ba matsala insha Allah fa shekar zagayu to kaga shi yasa kaga karatu sai yana gudana malami yana iya tsaya tun da safin ya to zauna hammare ci karatu da ya kai bai zuwa ko yana wani maza ga ko abinci ma ganda wai malami duk dai waɗanda malami kun kun san duk abu yake to da ka duk wanda ya karatu ga waɗanda su jin malaman ya san duk haka abu yake sai ka tawa makin ma irin yadda suke da juriya bayan Allah kuma Allah ya taimake su da lahiya in an ka zauna din an zauna din wani malami ma kamin ya ko jiwo zama ma kamin yayi da dadewa kawai karatu ake ta yi wancan yayi wancan yayi to kaga duk amma wannan hidimar sun ka ta yi sun samu albarka abin kwarai da gaske kuma yanzu kaga saboda an samu wannan karamcin da yanzu duk gani aka yi wasu malaman ma da an taimaka musu aikawa gaba za su yi za ka ga kaga shi yasa mutum sai sai ganin cewa ko ma zakka ce ma ba lalle ba ya ba bar dai ya canza tunar kai ba su yi gaba to kaga wannan kuskure ne to yana ɗaya daga cikin abin da ya ƙara tabarbare mana harkar ilimi gaskiya sosai da gaske sai ga yan makarantu ne waɗanda na allona da ake koyon karatun alkur'ani sai ga ga sati kila na an san naira 20 ko naira 10 amma sai ka isko naira 20 ko naira 10 ga sati ai ta daga wai mutum a kasa bayarwa kuma qur'ani wani ake koyarwa ko ko mutum gane yake sai ka ji mutum yana cewa ma shi karatun ba zama ka wannan saiwa shi ko kaida abin da malamai suke cewa harafi kwara guda tak idan mutum zai koya ma danka shi ya ko kuma zai koya maka shi ya kai to ya cancanta iya koya ma harafin ka bashi hadiya kyauta ta tattata abin nan ne dirhami dubu dirhami guda dubu ka bashi shi ya saboda ya koya ma harafi kwara guda kamar yanzu misali mutum da koya maka ba'un wannan ne ba shi ita ɗaya koya maka to ka ba shi dirhami dubu hadiya ya cancanta ko ba matsayin ka biya shi bane ba an gani wai ma'ana ka bayar ne matsayin hadiya ka samu ka yi hidima ciki harafi kwala guda to yana da tarin karatu na ilimi da yawa da za a zuba maka wanda har in ma an ka ce ka bada wani abu lokaci lokaci na makaranta ma sai mutum da gani ka karatu ko na sai wani ba ka mai yake ba to saboda haka al'amari ne wanda yake lalle sha'ani na ilimi ya kamata mu bashi kulawa kwarai da gaske wanda za ka ganin waɗanda suke da kulawa da sha'anin ilimin su har gobe za ka isko da dama ba za ka isko ilimin nasu ya taɓa ɗaurewa amma wasu wuraren sai ka ga ilimi sai a hankali to muna fatan Allah ba mu iko gyarawa bi shahi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama to shine ubangiji madaukin sarki yake shawara haka yana ɗaukaka waɗanda su yabba ilimi saboda watan a gwade matsayin su cewa sha'anin ilimi sha'ani ne mai girma mai daraja kwarai da gaske to shi yasa ce wai wa yarfa alladhina utul ilma darajatin yana daga waɗannan da an kaba ilimi da darajoja da matsayi fil jannati aljanna wallahu bima ta'maluna khabir Allah masani ne da abin da kuke aikatawa يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون
a ubangiji madaukin sarki ya ci gaba da cewa ya ayyuhal ladina amanu nan ne kun ya ce ya kodar suka yi imani da Allah idza na je tumur rasula idan za ku gana da manza Allah sallama shine aratun munajata kuka yi nufin ganawa da shiya to faqaddimu baina yadayna jawakum sadaqatan ku gabatar da wata sadaka hadiya kamin ganawa da shi din kabla hashi daga banata din zalika yin haka din khairul lakum alkhairi ne gare ku wa azharu kuma shine mafi tsarkaka gare ku li dhunubikum ga zunubanku amma fa in lam tajidu in baku samu abin da zaku bayarwa dan ba shine ma ta tasaddaquna bihi abin da zaku bayarwa na wannan sadaka din da shi ba to fa inna allaha gafurun hakika Allah madaukin sarki mai gafara ne li munajatikum ga wannan ganawa ta ku din da kun kai ba tare da kun samu abin da zaku bayar din ba rahimun sannan bai jin kai ne bikum da kuwa yani abin da yake nufi shine fala alaikum ba laifi gare ku fil munajati a cikin wannan ganawa da kun kai min gaida sadakatin ba tare da wannan sadaka din ba a anan ubangiji madaukin sarki ya ce in za a gana da manzala salama to a ba da sarka wato lokacin manzala salama abubuwa ne sun kai yawa wannan ya taho ya zo wuri ne wurin kan su manzala zo a gana da shi wancan ya taho haka aka yi ta fama jama'a jama'a sun an ka hana manzala zanna ma huta to sai Allah saukar daga aya ana saukar daga aya sai ga jama'a an rage to an ce sai an bada sarka don haka duk wanda ce ya zo wurin manzala sun su gana sai an ka ce sai ya bada wani abu na sarka sannan kuma doka ce daga Allah ba daga gaishe ba shi manzo Allah din ba su sala ba balle ka ce ya bude wani kasuwanci dan neman kuɗi domin a Allah ne ce sai an haka nan to ai sai gashi da anka dakata saboda sai an bayar da hadiya sannan a zo a gana din to wannan duk da yake ana cewa ayar sai dai bata dade kwarai ba sai aka aka shafi ta don haka shi ya sama sayyidina Ali radiyallahu anhu yake cewa akwai wata aya cikin alqur'ani wadda gaba ɗaya babu wani mutum da ya taɓa yin aiki da ta sai ni kaɗai kuma bayan da ya aiki nan da ita ba wanda zai yi aiki da ta ba ni ba ni kaɗai ne aiki da kuma shikenan ta ƙari ita ce wagga ayat wagga ayat ba ta ta ta cewa in za ku gana din da manzo Allah sallallahu saboda ya ce wato wata rana ne ina da dinari guda to sai na ce na canza shi da dirhami goma da an saukar da wagga ayat kenan tuna kasa shi da mako can matsayin kane yake ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga yana kusa yana kusa kenan ga saukar da ayat saboda haka sai ya canza wannan dinar nashi an ka bashi dirhami goma saboda an ce in za a gana da manzo Allah ba da hadiya to dai wannan canjin dirhami goma din to sai ya tahi ya zo wurin manzo Allah to yana so za a gana a gana sai ba sai ba da guda ya ta zagara haso goma to kuma ya ya kare kuma shikenan sai an ka sai an ka sai an ka shahi an ka ciki an an shahi ta an kawo ta bakin ta sai yasa ya ce to shi kada ya aiki da ita ba wanda aiki da ita wannan shi yasa al-Imam al-Qurtubi ya kawo wannan din ah saboda haka wato shi yasa Imam al-Qurtubi ya kawo ce al-Imam al-Qushairi haka ya faɗa din to kaga nan ne cewa wata a gabatar da sarkar saboda aka ce bata dade ba ita ayar to sai aka shafe ta to sai ya zamo aka kawo da wannan ayar da zamu kanta ta nan gaba ko kuma aya ta nan gaba ta zakka haka to duka dai an faɗa cewa dai to shi yasa aka kawo wannan din cewa a wata aka shafi ta da aka wata wadda ba ita ba to wannan shi yasa kuma yake cewa ma lokacin ya zo yake tambayar sayyidina ali shi manzo Allah din sallama yake ce mashi to wai yanzu wannan aya da an ka sauka cewa ya idza najitum rasul faqad bayna yadayna jawakum sadaqa din nan ne to yanzu waya ya kamata to me ya kamata a sanya dinari dinari ya kamata a ce kowa rika bayawa dinari guda an san dinari da yayi shine aka muka ta aka ta magana saraki ruwa dinarin din nan ba a kasa hudu ne a dauko kashi guda shine ruwa dinarin to shi to shine manzo Allah ce to ko dinari guda guda aka ce a zanke bawa na ganawa ce sai dana Allah ce kai ya ce manzo Allah ba su ya ba da dinari dinari ya ce to a zanke ba da rabin dinari ya ce a rabin dinar ma ba su yawa ya yi yawa Allah kwar to shi ke sai sai da na ala ce to yanzu yana dai ganin koda dai kamar watan dinarin da bai wuce nauyi ne bai wuce kamar kwaye sha'i ba haka haka na adadi da a rika bayawa din ma'ana ka kaɗan kware maza Allah ce eh ce sai na dake ka gani kai talaka da kai shi yasa kake ta karar shi ba kuɗi gare mana ma wannan karshe dai da shi da aka ce haka lokacin da aka saka dan ayat haka ya faɗa din to da haka dai ala ayi halin dai sai ya zama ita wannan ayat sai aka shafi ta ba tare da ta daɗe kwarai misali ana aiki da ita ba to shi yasa ya zama sai na ali to shi ya zama shi kadai kusan kamar ya samu damar yin wannan aiki da ita wannan aya din na yayi wannan din to da haka shi yasa aka cewa to shin to menene daɗewar ta wasu suka ce bata wuce awa guda ba duka ayat da saukawa ba sai an ga shahita wasu kuma sun ga ce a yini guda ne kawai ta yi ayat an saukar da ita kawai yini guda bayan yini guda ne kawai sai an kashe ta din wasu kuma sun ce an kai dai kwana goma to ala iyalin dai malamai sun ce to mukaddara da cewa misali ta yi kwanakin to ina kuma sahabban nan mawarata masu kuɗi ya an kai inda har ta daɗe kuma ana da saukar an daɗe kuma ana aiki da ita da an yi kwanuka me yasa ba a ji kuma sun ta ruwan kuɗi wasu kuma wurin ganawa din ba sai malam sun kace tana yiwa zamo lokacin duk an yi sa'a ko kuma rashin sa'a kila duk ba su lokacin kamin su dawo kuma an riga an shahi ayat amma kai ko waɗanda za su towa da manzo Allah ya kira cewa a kawo kuɗi za a yi hidima za a yi hadi za a yi kin za a yi take akwa su dukiya mai ana kawowa to yana da qur'ani gashi ya sauka dumurwa ce a kawo hadiya zuwa ga manzo Allah sallama to sai ya zamo wato ana cewa kila mai yiwa ba sunan ne shi yasa hakan ta faru din to kuma dai ita wannan aya duk dai ubangiji barkin sarki diya wannan ne ba wai don cewa shi manzo Allah sallama don shi ya amfana ba a manzo Allah ba shine gaban shi wannan abun ba akwai talakawa da yawa gaban shi ne da haka wannan hadiya ko an kawo ta dan gaba da shi ba gidan da ita ba duk rabar da shi ne zai don da ma shi halin shi kenan ko can bai kwana da kuɗi duk abin da ya samu gaba da zai rabar da shi zai kaga ashe kenan ma hadiyar da an ga ce a kawo ba shi za a ba ba sadaka ko da kaji ambaci shi sunan sadaka to waɗannan talakawa nan dai da su ne zai raba masu din gaba daya bai daga ko miliyan na ba manzo Allah ba zai kwanda su ba duk sai ya raba da su ba sallallahu alaihi wasallama to wannan shine cewa a gabatar da wannan sadaka shi yasa kaga akwai sayyidina Abdullah bin Umar radiyallahu anhu yace wato akwai wasu abubuwa guda uku waɗanda sayyidina Ali ya samu ya ce shi yana gurin da dai a ce ya samu guda daga cikin waɗannan abubuwan to ya yi mai a tara mashi jejayen raƙuma na duniya gaba ɗaya duk a tara mashi a shiga shirin an ba shi suwa kamar yanzu misali ka ce duk wasu manya manyan jibajiban motoci masu tsadan nan duk a tara maka suwa a baka ya ce to waɗannan abubuwan da sai da na alai samu guda uku ɗin nan to guda ya samu guda ciki na shi ya yi waɗannan abubuwan ya ce na farko shi ne auren sai da faɗi maɗi manzo Allah ya ce saboda haka wannan matsayi ne mai girma a ce mutum ya auri ɗiyar manzo Allah su sallama wadda kuma manzo Allah ita ce wadda yake faɗa cewa faɗi matu bi za'atun minni din nan to kaga ya ce to wannan matsayi ne mai girman gaske inji Abdullahi dan Umar ya ce wannan ya ce ya so ina ba dai a ce ya samu irin wannan matsayi mai kama da haka a ce ya auri ɗiyar manzo Allah su sallama sannan na biyu kuma ya ce akwai yakin da aka yi na Khaibar khaibar an sani lokacin ne da za a taimaka yaƙi wanda manzo Allah sallama yake cewa gobe zan bayar da tuta zuwa ga wani wanda yana son Allah kuma Allah yana so ne ma'ana yana son Allah da annabi kuma Allah da annabi musu suna so ne ana gobe za a yi yaƙin ne to wanda lokacin ne sauran sahabbai kowa ta ta dan dago kai a hange shi ko a ce ko shi ya Allah akbar to shine karshe dai lokaci yayi sai manzo Allah kawai sai kisha ina Aliyu to lokacin ma aka ce ma har yana ciwon ido ya ce azu azu mai da shiya to sai aka bai tohi kawai shikenan magana ta kare an gama an gama ciwon idon to wannan shine yace to wannan matsayin cewa za a bada tuta ga hannu wanda yana son Allah da Annabi kuma Allah da Annabi suna so ne sai dan Abdullahi Umar yace wanga abu ba dan karami bane ba yace ina ba a ci shine samu wannan na uku shine aiki da ga ayat duk duniya shi da aiki da ita yace to ya so a ce ya samu wannan ne to shine cewa dai ayi wannan to karshe sai Allah ya shafi to shine sai yace summa nusaha zalika ko kuma kace summa nasaha zalika sannan sai Allah ya shafi wannan din bi qaulihi da zance ne ko kace summa nusaha sannan an ka shafi wannan din bi qaulihi da zancen Allah madaukin sarki shin a ashfaqtum shin abun ya wahal da ku ne ya muku nauyi bi ta haƙiƙil hamzataini da tabbatar da alhamza guda biyu ka ce a ashfaqatun kamar yadda ni faɗa din wa ibdalin sani yace alifan kuma kana iya canza ta biyu din ta kuma alif sai ka ce ashfaqatun wa tashilaha wa idha wa idha khali alifin bainal musahalati wal ukhra sannan zaka iya kuma wajin tashilin ta kuma ka sanya alif ciki sai ka ce ashfaqatun an gane ashfaqatun misali kenan wa tarki da kuma bari da kana cewa ashfaqatun sai ka cire kuma alif din duka za ka karanta da haka ne to shine yace a ashfaqatum shin abin ya muku nauyi ne shine ai khiftum kun ji tsoro min an tuqaddimu baina baina daina jawakum sadaqatin ku gabatar da sarkuki kamin ganawa ku da manzo Allah sallama lifaqarin saboda talauci ba ku da shiya to fa izlam taf'alu to yanzu in dai habba ku aikata ba saboda ba ku da abin da za ku bayar wadin shine a sadaqata in ba ku aikata wannan sarka din ba to yanzu ba komai wa taballahu alaikum yanzu Allah ya dawo da ku ba yanzu ba komai yanzu cikin a zuwa gana din haka nan ba komai ko ba ko ba ba da hadiya din ba raja bikum an haya dawo da ku yanzu daga bare wannan umarnin fa aqimus salata yanzu abinda annan dai ayi kokari a tsaya da sallah kawai eh saboda haka wanda bai samu wacan fadalar bane wacan sarka ba yanzu to a ci gaba da sallah fa aqimus salata tsaya da sallah wa atuz zakata kuma ku bada zakka wa adiullaha ku bi Allah madaukin sarki wa rasulahu ku bi manzon shi sallallahu alaihi wasallama ai dumu ala zalika ma'ana shine ku dawoma akan haka din wallahu khabirun haqiqa Allah masani ne bima ta'maluna da abinda kuke aikatawa saboda ka gani in muka kalli ma asalin ayat abinda Allah yake cewa din kaga idan za ku gana ko don abinda yace idza najaytumur rasula in za ku gana da manzo Allah duk da yake in mun ga toge da masu koyon in nace me aka ce fi'ili madi wani fi'ili ne sunan ne aka ce al'afal akwai al-madi al-mudari al-amr ko to nan ne madi ne idan naja naje tumur sai aka kawo shi da madi kaga ba bisa ga kika ta za fassara shi ba dan me ai abinda madi an riga an gama cewa za in kun gana da manzo Allah misali kan fa za qara'ata al-qur'ana fasta'iz billahi sai ka ce in ka karanta qur'ani qara'ata ka karanta madi ne ko to sai dai ka ce in za ka karanta alkur'ani fahimta da zo da haka ba bisa ga kika shi na madi shi nan gurin ba a to shine wato faqimu salata ku tsaye da sallah wa atu zakatu ku bada zakka wa atiullah wa rasulahu ku bi Allah da manzon shi sallallahu alaihi wasallama wallahi ma ta'budu da khabiru Allah masanin da abinda kuke aikatawa sai Allah ya ce alam tara alam tara ila alladhina tawallaw qauman ghadiba Allahu alaihim ma hum minkum ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديد إنهم ساء ما كانوا يعملون
ubangiji madaukin sarki ya ce alamtara shi ashe ba gani ba shine tanzuru ashe ba gani ba ilal ladina zuwa ga waɗannan waɗanda tawallau sun ka juya wato sun ka jibinci shine humul munafiqun sune munafikai tawallau qauma sun ka jibinci waɗansu mutane humul yahudu sune yahudawa ma'ana waɗanda sun ka kulla soyayya da yahudawa shine ashe ba gansu ba sune munafikai kenan waɗanda gaziballahu alaihim Allah ya riga ya hushi da suwa su ga sunan mahum su waɗannan munafikan shine ayyul munafiquna su ne waɗannan munafikan mahum minkum ba su daga cikin ku mu'mine shine minkum minal mu'minin kenan ba su cikin mu'mine kenan wala minhum ko ba su cikin yahudawan ma'ana ga sunan sun zama tsakiya su su ba mu'mine ne kwarai ba kuma sannan su ba yahudawan ba su shigo tsakiya saboda munafunci shine Allah yake cewa shin ashe ba ga waɗannan din ba da sun ka jibinci soyayya da waɗansu mutane waɗanda gadiba Allahu alaihim Allah ya hushi da suwa ma hum minkum ga sunan su ba su daga cikin ku ku mu'mine wala minhum ko ba su daga cikin waɗancan Yahudawa din shine min lahudi kenan bal hum muzabzabuna su dai ga sunan tsakiya ba sunan ba sunan kawai sannan bayan wannan waya halifuna suna yin rantsuwa alal kadhibi bisa ga ƙarya ay qawlihim shine zance su suke cewa innahum mu'minuna suwa ay su mu'minuna suwa suna rantsuwa akan cewa su ba su imani ne alhali ƙarya suka yi wahum ya'lamuna kuma alhali sun san cewa su annahum kadhibuna lalle su ƙarya ce suka din ba wai ainihin daga su suka yi ba aka ce dalilin saukarta akwai daga cikin munafikai Abdullahi ibn Naftal wanda daga cikin munafikai ana ce mashi Abdullahi ibn Naftal wato sai yana tashi ne ya dauki sirrin manzo Allah sallama ya je wurin Yahudawan ya rika ba su labari wurin manzo Allah an yi kaza an yi kaza to wata rana sai manzo Allah sallama yake cewa za a ga wani mutum ne mai zuciya irin ta jabberai yan girman kai waɗanda suke marasa mutunci kenan zai shigo wurin nan da kuma yana kallo da irin idanun shedan sai ga shi wannan Abdullahi bin Nabtal ya shigo to shine sai manzo Allah sallama yake ce mashi kai ne wanda kake zuwa ga wasu guda kuna cewa kun ce kaza da kaza da kaza kaza sai kama rantsuwa shi wallahi bai bai ta rantsuwa ya kira ƴan uwa ne sauran mana ga ai ga sunan su ma sun ka ta rantsuwa sun ka taimaka mishi to shine Allah ya ce din wato suna ta rantsuwa da aka haka nan to shine wai halifuna sura ya rantsuwa alal kadhibi bisa ga ƙarya guhum ya'lamun kuma alhali sun san ƙarya suka yi shi yasa ba yake dadi mutum ya zo ya shirye ƙarya kuma ya ta rantsuwa kanta ya ce kuma haka ne da ba yake subhanallahi ta Allah ya sauki to shine sai ya ce a'adallahu lahum waɗannan mutane a'adallahu lahum azaban Allah ya tara da azaba gare su shadidan mai tsananin gaske saboda innahum haqiqa su sa'a ma kanu ya'maluna abinda su aka ce suna aikatawa yayi muni min al ma'asi na saban Allah a ce su ba su da aiki sai kullu manzo Allah shaddi da makirci yace wannan al'amarin nasu yayi muni sannan sai Allah ce su waɗannan munafikan ittakhadhu aymanahum ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah falahum adabun muhin lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون
Allah madaukin sarki yace su ga suna ittakhazu aymanahum sun rike wannan rantsuwar tasu din matsayin junnatan garkuwa gare su shine sitira matsayin kariya ala anfusihim ga kanunsu wa amwalihim da dukiyarsu tunda suna ganin sun karantsi da Allah ai su masu imani ne shikenan kaga ba za a yake su ba kenan ba za a kuma watan a yake su ya zama dukiyarsu ta zama matsayin ganima ba to sun rike ta dai kawai matsayin garkuwa su ga dukiyarsu kawai da rayukansu amma ba abin da suke yi saboda Allah don haka fasa dusi sun ka tare biha saboda dalilin wannan rantsuwa su din sun ka tare almu'minin mu'minai an sabilillahi daga nisu ta su yi jihadi cikin yaƙa su din ma'ana sabilillahi din wasu hana mu'minin su su yaƙe su tunda inda ba su zo sun ka ta wannan rantsuwa su masu ibani bane sun yi zannan su cikin kafirai da ai magana ta kare kaga yaƙa su za a yi tun to kaga yanzu wannan rantsuwa da sun ka sanya ta kaga sun sanya ta ta zamo dalilin muminai ba su sun kai su din ba to shine ma'ana din fasaddu sun tare muminai an sabilillahi daga barin su su yi jihadi a cikin yakasu din shine ai aljihadi fihim a cikin yin jihadi cikin yakasu munafikai din bi qatlihim dan a zo a kakkashe su wa akazi amwalihim da kuma karbar dukiyoyin su din Allah ya ce ba komai a kyale su amma falahum azabun muhinun su sani azaba wulakanci ta tabbata gare su Allah ya kare mu shine zu ihanatan azaba wacce kima abucha wulakanci lalle ta tabbata gare su saboda me saboda abin da suke aikatawa kuma wannan dukiyar tasu din sai Allah ce su sani lan tuguniya anhum amwaluhum dukiyoyin nan nasu ba su wadatar su da komai wala auladuhum ko kuma ƴaƴansu min Allah ba su wadatar da su daga barin azabar Allah shine min azabihi daga barin azabar Allah shay an da komai saboda ka ba abin da za su hana su ba ganin sun tar dukiya to wannan dukiyar Allah ba ruwan shi da ita ba za ta hana masu azaba ba idan tun da sun aikata abin da ba daidai ba shine shi aminal igna'i da kalmar al-igna din ne na wadatuwa ma'ana ula'ika Allah shi dalle waɗannan munafikan nan ne masu irin wannan hali ashabun nari su ne ma'abuta shiga wuta su ne in wuta kenan Allah ya kare mu hum fiha khalidun kuma sannan za su dawo a cikin ita wannan wuta din saboda wannan abubuwan nasu din da ake ta masu wa'azi su dawo su yi imani mai kyau su bi Allah su bi manzo Allah su sallama amma sun kiya to Allah ya ce sun tabbata in wuta ne su Allah ya kiyaye mu to shine sai Allah ya ce kuma za a sa su wutun ne yawma yab'athuhumullahu yawma yab'athuhumullahu jami'an fayahli يحلفون له كما يحلفون لكم فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون
ubangiji madaukin sarki ya ce yau mai ba'asuhumullahu ka ambata masu ran da Allah madaukin sarki zai tayar da su wa jami'an baki ɗayan su a can din ma lahirar fa yahlifuna lahu sai su ce rantsuwa ga Allah shi ma nan waɗannan duniya suka ta rantsuwa nan wurin manzo Allah sallama ai wallahi su masu imani da in sun kai abu sun an kace sun su ci su wallahi ba su yi su ta rantsuwa wai lahirar ma haka za su yi ma Allah madaukin sarki to shine ce ka ambata ran da Allah zai tayar da su baki ɗayan su fa yahlifuna lahu su ta rantsuwa gare shi annahum mu'minun cewa su masu imani ne kama yahlifuna lahu kama yanda suke yin rantsuwan nan gare ku kunan duniya wa yahsabuna suna zatun cewa wai annahum ala shay'in suna bisa ga wani abu mai amfani wanda zai hana Allah ya masu azaba wai suna ganin cewa kamar wannan rantsuwa za ta amfane su wai ma'ana shine suna ganin cewa Allah ba zai kama sun ba ya musu azaba tunda sun kama rantsuwa din shine wa yahsabuna suna zaton cewa wai su annahum ala shay'in suna bisa ga wani abu wanda yake min naf'i halfihim na amfanin rantsuwar tasu din fil akhirati a can lahira ka duniya kaman duniya kaman nan duniya Allah ya ce ala ku tsaya ku ji innahum haqiqa su waɗannan munafiqan kumul kadhibuna su ne makaryata saboda ƙarya suka duk abin da za su wadi shi Allah ya sani don haka rantsuwar su da rashin rantsuwar su a wurin Allah duka ɗaya ne nan ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma anan duniyar ai kaga ya dai kyale su ne saboda ganin cewa in an ka yake su to kafirai din su kan su za su rika kallon cewa ai manzo Allah sallama yana yakar musulmi ne yan uwan shi shi yasa ake ce mashi din ya aka yi lokacin da gashi Allah ya saukar da aya cewa cewa manzo Allah sallama jahidul jahidul kuffara wal munafiqina wajahidul kuffara wal kai jihadi ga kafirai da ma munafikai to manzo Allah bai zo yaki munafikai ba sai wasu na ce mashi to manzo Allah aiko mun ga kana yaka su mu kafiran amma munafikan kuma ga su ka basu yace to ai su can wadancan kafiran na waje ba su gane wasu don yanzu in duk kama yakin su cewa za su yi manzo Allah ya gama da kuma makiya ne yanzu ya koma cikin masoya ne yanzu ya kai tunda su ba san munafikai din bane ba ba san Muhammad da aka su da su cikin ba da saboda haka shi yasa sai ya zamo ba su da aiki sai wannan rantsuwa ta ƙarya wadda duk abun ba haka yake to shi yasa Allah ya ce ala innahumul kadhibuna makareta ne kuma shi Allah ya san ƙarya suka yi ne saboda haka Allah zai mu sakamako to sai kuma Allah ya faɗa mana dalilin da ya sanya sun ka zama haka din ga sunan shi din sun ka bi amma dai sai mun dawo gobe sai mu ci gaba saboda lokaci ya riga yayi muna fatan abin da makanta daidai Allah ba mu ladatai kurakuran mu kuma Allah ya fi muna ya fahimtar da mu dare ba mu ikon gyarawa don alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama muna roƙon Allah ya biya mu dukkan bukatun mu na khairi dukkanin masu neman addu'o'i akan bukatun su daban-daban muna fatan Allah ya biya musu bukatun su na khairi masu neman addu'a ga marigayen su da suka rasu Allah ya gafarta musu kuma Allah ya sa mu cika da imani masu neman addu'a ga kasuwancin su da manoman mu da masana'o'i na hannu da ma'aikatan gwamnati da masu fita anguwa wajen nema da sauran dukkanin abin da kowa yake na neman halal din shi to muna fatan Allah sanya alkhairi da albarka a ciki da mai jagoranci a cikin lamura bi jahi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam marasa lafiya gida asibiti Allah ba su lafiya mu kuma Allah ya kala mana lafiya da mata masu cika namu masu addu'a Allah saukar da su lafiya a cikin sauki a cikin dakunan su bi jahi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam muna fatan Allah ya bamu dukkanin alkhairansa duk abin da a cikin wannan wata na Ramadan na alkhairi Allah ya bamu muna roƙon Allah ya samu daga cikin banda yake wata a cikin wannan wata muna roƙon Allah ya bamu zaman lafiya da kwanciyar hankali da arziki madawwami a cikin wannan gari namu da lokar gamin ɗin da jihar matazan fara baki daya da najeriya baki daya da masu sauran musulmin duniya muna fatan allah ba mu natsuwa da kwanciyar hankali da jahi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatih lima gulik wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah